بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wayan za ka muna daren alhamis ne daren shida ga watan zulqa'ada hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 16 ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma yan Allah da shine kasat na 413 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzon sa alayhi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama yan wa ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiya ne out zaria kaduna state nigeria ita darul hadithi salafiya makaranta ce wadda babban malaminmu a shekul allama muhammadin awwal adam albani ya kafa a wannan gari na zaria kadai don yada da'awar da yake ta salafiya da fatan allah ya yi da nufi ya sa albarka cikin abin da bari da mu gaba daya a makon da gabata mun kwana ne ko ko mun karkare katun babu zikiri ba da salati babin da ke bayanin daga murya bayan sallame salloli na farilla ma'ana daga murya da zikirori ma'ana ayi zikirorin a bayyane irin su Allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya dal jalali kiram irin su Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika mun ji cewa zamanin manzan Allah ana daga murya ma'ana ana sakin murya ana yin shi a fili sannan sabai kuma bayan ta sun ci gaba da yin haka din hashi Abdullahi dan Abbas ya rutu wannan hadisi din wannan shine magana rajiha insha Allah ta'ala sauran tawilin ba za su samu shiga a wannan in an kalle su da hadisan insha Allah ta'ala yau za mu tashi babu ta'awudh min azabil qabri wa azabi jahannam babin da zai mana bayani game da neman tsari game da azabar kabari da kuma azabar wuta jahannama muna roƙon Allah tsarin daga azabar kabari ko mai tsarin daga azabar jahannama wannan mas'ala ce insha Allah ta'ala kamar da mu zo mu ji a cikin karatun mas'ala ce da aka samu ijma'in ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da cewa akwai abin da yake da suna azaba ta kabari akwai ta hakikatan ba wai labari ba ne ballantana kuma azabar ta jihannama ina fatan fanci wani abu daga baya ne aka fara samun waɗanda suke inkarin azabar kabari cewa ba ta daga cikin mu'tazilawa da falasifa da sauransu da suka zo haka abin ya ci gaba da zuwa har yanzu ana ɗan samun masu wa'annan burbashin wannan ra'ayi ɗin musamman waɗanda kuma suka anshi tintintini a cikin addini ta hanyar orientalist waɗanda mustashriquna suna ga cin wanda suka yada wannan magana cewa ba sai dama akwai azaba kabari ba sannan suna ɗauko wasu ayoyi a cikin ƙur'ani suna masu fassarar da ba malamai suka yi masu wannan fassara ɗin ba suna fassara su da tunaninsu da kuma ra'ayoyinsu ina fata an fahimta in mun kan makaranta hadisan za mu ɗauko matsalar makaranta insha Allah ta'ala imam muslim ya ce ƙala haddasana harun bin sa'idin wa harmalat bin yahya ƙala harunu haddasana wa ƙala harmala akhbarna bin wahabin ƙala akhbarani yunus ibn yazida an ibn shahabin ƙala حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنما تفتن يهود قالت عائشة فلبثنا لياليا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر wannan hadisi kamar da aka ji imam muslim ya samu daga malaminsa harun ibn sa'id shi kuma ya samu da kuma ɗaya malaminsa mai suna harmalat bin haya qala harun harun malamin shi na farko sai ce haddasana wajen koyo karatun kenan wa qala harmala shi kuma malamin shi harmala shi kuma sai ce akhbarana kenan da malam harun dan sa'id da harmala duka malamin su shine wa kenan shine ibn wahab abdullahi dan wahab al-misri an fahimta qala akhbarani yunus ibn yazida shi kuma ce yunus dan yazida ya ba mu hadisi an ibn shihab daga malamin sa ibn shihab qala yace haddathani urwa ibn zubair urwa dan zubair ya ba mu hadisi anna aisha ta qalat lalina na sha Allah kara mace da ta ce dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah da da mutum Allah su tabbata a gare shi ya shigo wajena wa indi imra'atun min al-yahudi a daidai lokacin a wajena mana a daki na akwai wata mata cikin yahudawa wahiya taqulu manzon Allah sai ji tana cewa hal sha'arti annakum tuftanuna fil qubur Aisha kin san cewa za a fitine ku a cikin kabari kin san da wannan karatun kuwa cewa za a fatine ku tuftaruna ay tusaluna wa wa yu'adhabu man istahaqqa al'adab ay wa yun'am man istahaqqa al'am za a tambaye ku a kabari wanda tambayi za ta waranti zuwa ga waɗanda suka cancanci a masu ni'ima a masu ni'ima masu azaba a masu azaba kin san za a yi wannan Aisha shine har sha'arti ay hal alimti bi hada قالت عائشة تتي فرتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزان الله صلى الله عليه وسلم سي جرجزا يصورتا أي تخوف أظهر خوفا وابن ينصو فرجيتا شغما دوانا مغانا لم تطمئن نفسه بهذا الكلام قال سيتي إنما تفتن اليهود أعكي بيهود أجار كراتن دي yahudawa ne za a fitine su a kabari amma ba mu muminai ba ba musulmai ba qalat ita wannan bai yahuda ta ja baki ta shiru qalat aisha sai na sha Allah kara mata da ta ce falabithna layaliya muka zauna tsawon wasu dararaki wasu kwanaki haka a haka muke ma'ana waccan bai yahuda ta faɗo nan bayani annabi ya ce mata yahudawa za ba dai musulmai ba to ba a ƙara wani karatu nan ba annabi kuma shi yana ya ci gaba da tsawon wasu kwanaki wanda ba a lissafa adadin sa ba ban ga adadin kwanakin ba summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ni hal sha'arti annahu uhiya ilayya Aisha kin san ko an yi wahayi zuwa gare ni annakum tuftanuna fil qubur cewa ku wannan al'umma ta musulmi za a jarabce ku za a fatine ku a cikin kabarbara kenan Allah ya saukar da wai cewa mene yana gazgata magana waccan bayahudiya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimci wannan abin cewa musulmai ma za a jarabce su sai dai kowane irin jarabawa da sakamakon da ya samu yana da bambanci irin sakamakon jarabawa da musulmi da abin da ya samu daban abin da za a kuma kafiri daban sai na fata kun kunci wannan abin qala tace fa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'du bayan nan sai naji manzon Allah da da mace Allah tabbata a gare shi yasta'idhu min al-amin azab al-qabr shi da kan shi na neman tsari daga azabar kabari in ya zo gama sallah kamar da ruwaye gaba za su bayyana mana haka ina fata kun fahimta daga nan sai manzon Allah shi gaba da neman tsari daga azaba kabari wanda mu zo mu ji yadda yake neman tsari din kuma cewa a cikin sallah ne insha Allah ta'ala jama'a kun fahimci wannan hadisi ko kenan wannan hadisi karara ya fito bayyana mana cewa ana akwai tambaya a kabari sannan kuma akwai azaba a kabari ina fatan fahimta wanda in lokaci ya bamu insha Allah ta'ala saboda fa'ida ta game za mu karanta yadda tambaya ta kasance a kabari din ina fatan fahimci wani abin Allah sa mu dace so malam bukhari imam muslim sake cewa qala haddathana harun bin sa'id wa harmalah bin yahya wa amr bin sawad qala harmala akhbarana wa qala al-akharani حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك يستعيد من عذاب القبر مسلم يقال تيوا حدثنا يحيى بن هارون بن سعيد مالا هارون بن سعيد الأيلي يبان حديثي wa harmalatu bin yahya da malam harmala dan yahya wa amr bin sawwad da amr dan sawwad qala harmala harmala a wannan sai ce akhbarana kamar da arwashi ta farko take wa qala al-akharani sauran malaman na guda biyu suka ce kuma haddathana ibn wahab abdullah dan wahab ya ba mu hadisi qala akhbarana yunus yace yunus ya ba mu hadisi an bin shahab daga ibn shahab an humayd bin abdurrahman daga humayd dan abdurrahman an abi hurairata daga abu huraira kale ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ba'da zalika bayan wancan abin da ya faru yasta'idu min azabil qabr yana neman tsari zuwa ga azabar kabari ina fatan fahimta yanzu kun ga isnadi kama da juna sai dai musnad ne na a wannan wancan musnad ne a Aisha Allah kara mata yarda wannan kuma musnadi ne na Abi Huraira ma'ana wacce ruwa Abu Huraira Abu Aisha nan ma Abu Huraira rawaito sai dai nan da yace ba da zalika sai yace haka za fi ruwatul musannif wa nasai wa zahir anna marji'a ismi al-ishara ma dallat alai ahadithul babi aw ba'da ma uhi ilai bi adab al-qabr mana bayan wancan abubuwan da ya gudana to sai abubuwar ke cewa ya ji sai zama kenan abubuwar bayan duk wa'ancan abubuwa ko kuma ya hada da ruwa da ya samu daga aisha ya zama shi ma mene kuma ya ji karatun daga wane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana neman tsari daga azabar kabari Allah karim daga azabar kabari مسلم ساكت قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من أجوز اليهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما فلم أنعم أن أصدقهما أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوض من عذاب القبر إمام سيتي حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ما لن حرب يا بام حديثي وإسحاق ابن إبراهيم دمال إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير دكن سورة لغا مالا جرير دان عبد الحميد قال زهير مالا زهير سيكي تيوا حدثنا جرير مالن جرير يا بام حديثي عن منصور دغ منصور عن ابي وائل دغ ابي وائل عن مسروق دغ مسروق عن عائشه دغ عائشه قالت تكي cewa دخلت علي اجوزاني من اجوز يهود المدينه wasu tsofi guda biyu daga cin tsofaffin yahudawan garin madina ajuzani tasniya na menene ajuz kenan kaga a larabce a common zaga ya kamata ce a juzata ni kenan ko ba haka ba hmm? a juzata ni anya ba kuskure ba ne kuwa a juzata ni a ce ko a juza ni a juzan ga a ce ko to saboda me ban ji ba na mata na'am sunan jinsi haka ake faɗan shi ismu jins kake so ka ce yawwa lafazi ne mushtarak tsakanin namiji da mata ina fatan fahimta da haka ajuz zaka ce hadhi mar'atun ajuz a larabci yayi laka shi an taqulu ya abdul majid ra'aytuka tahaddiqu ilayya shine zaka ce hadhihi ajuzun wa hadha ajuzun ina fatan fahimta duka a larabci yayi daidai haka din ina fatan kun fahimci wannan kuma shine mai fasaha ma baji ba na fikihu bikiru eh ana cewa haka din Allah samu dace sannan jami sai ce min ujuzi ana jami shi akan mene ajaiz ana kuma jami akan ujuz ina fatan fahimta da haka dakhalat alayya ajuzan min ujiz yahudil madina tsofi mata guda biyu cikin tsofaffin kawai da ce maza ma ka samu abul wahab an abjabbar dan gina sir kabara ko ba haka ba in aka samu su abjabbar kaga za a samu matsala kenan gashi ajuzani tsofaffi guda biyu sun shiga dakin Aisha kaga yahud maza ma suna zuwa dakin ta kenan saboda da ke gabaye ne abinda suke fatan samu shine ina ne mathalib yake to ba ma mathalib suke kallo ba mahasin suke kallo su juya shi zama mene ya zama mathalib Allah karba mu da irin wannan tunani irin wannan zuciya ta ga alkhairi ta juya ta mai da shi sharri Allah karba mu da wannan bala'i masifa ce idan mutum ya fara barwa zuciyar shi irin wannan kafa din idan ta fara ta fara ta fara da kaɗan-kaɗan haka ake wayo gari sai ma mai zuciyar sai zama mutum bai iya ganin ma'arufi a matsayin ma'arufi bai iya mun ganin munkari a matsayin munkari daga nan mutum ya gama halaka kenan shine Allah mana ishara bal kazzabu bima lam yuhi bi ilmihi walam ma ya'tim ta'wiluhu daga zo manzon Allah kawai da ganin maraya ne kuma talaka ne ba shi kamata ya azi ba shi ke suka ce karya ne ma kawai to daga sanda mutum ya fara in wannan matsalar to ya jefa kan cikin matsala a rayuwa wadda tana da wahala fitowa ina fata kun fahimci wannan abu kun ga daga cikin fa'idodin duk da zo kansa ba za mu tsinta a cikin wannan hadisi jama'a shine ku duba yadda musulunci ke respecting din gaskiya ko ku a ciki ana zan gano a cikin hadisin asalin karatun azabar kabari labarin daga ina yake an ce Allah ya ce ƙarya ne tun da bayyuru ya fara kuma annabi tun da an san dai tsakanin shi aka ce ai abin nan hannun riga annabi da kafin menene ake cewa abin tsakanin annabi da kafin ma'ana gabas da an yi nesa haka suke da manzon Allah da kafare ko ba haka ba amma duk da haka da aka gaya mai wahayi aka tabbatar da gaskiyar magana annabi bai tsaya wata wata bai zo faɗa cewa wannan magana ba zai faɗa gaskiya ne ba ina fatan fahimta irin wayannan misalan da zaka keke kididdige su a cikin addinin musulunci suna da yawa zaka lissafa su ba inda wani zai abin arziki wanda ba musulmi ba in ya dace gaskiya sai a tabbatar da wannan abin kenan kun ga a cikin magana da mu'amala mai ake kallo me ya dace da abin da Allah ke so me ya dace da abin da manzo Allah ke so sai a tabbatar da shi amma ba mutumin da ya magana ba kwanaki ne mako wanda sai an wajen a wani katuni ya manta bukhari ko muslim ne har musulmi yanzu musulmi waɗannan cututtukan sun faru da mu wai sai a ga mutum gaskiya sai ce to ai ba a biyo mu hanyar da dace ba ne kun sa ana wani abu sai mutum gaskiya ta zo masa sai mene sai su fakin sai je wasu abubuwa ya san gaske ce amma sai fada da ita wai saboda ba a biyo mai da ya dace ba wannan laisa bi mubarrir ba biyo maka da ba da hanyar dace ba wannan bai zai kubutar da kai da samun damka Allah madaukin sarki kan kare jet din kare kai fada da gaskiya ba ina fatan kun ci wannan abu abuwa da yawa da malam albani karantar a kasashen a wajen fadan da aka yi da bakin jin da aka gaggwa malam albani sun san gaskiya ne mafi yawa sai a ce a to ai menene ai lokaci bai yi ba wane ne bai ba lokacin in dai gaskiya ke lokacin bai aka faɗa to ai wajib kin ka faɗa ka tabbatar da ita shi abin kaza gaskiya ne ba kuma ka fara take-taken ruguza wannan gaskiya da aka faɗa ba da haka idan gaskiya ta zo ya wa musulmi ina wa kaina ne siya da ƴan uwa masu jina da su ji ne a kafafen yaɗa bayanai walla ka saba wa kanka da amsan gaskiya amma in ka fara mata wayau wallahi Allah ya girma zuciyarka za ka zo kana neman ta ta gagar kana son ka ɗauki ɗabi'a gasgata gaskiya da ake ita walla ka kasa Allah ya girma zuciyarka za ka zo ka ga abin kirki haka ringa ba da mamaki ma mutane ka ga wannan anya ko ya gane abin da ke ya gane ba zai bane bal kazzabu malamin bi ilmi bi ilmi wala ma yatin ta'wiluhu shine sai ka ji irin wanda Allah ke cewa in yarau sabilar rushidi la taqidu sabila za hanyar gaskiya kodar sun ganta amma ba su fahimta ta a gaskiya din ba wa in yaraw sabila al-ghaybi idan daga hanyar bata yattakhidhu sabila sai su ya dauka shi a matsayin shine hanya mai kyau saboda fada da gaskiya ce nake iblis ma ya ba manzo Allah ya Abu Hurairah ko ya karto mana hadisi ko annabi ya tabbatar da gaskiyar iblis ina fatan fahimta shi sa Allah wadan irin wani halin ke ciki mutane sun san gaskiya ka duba ko da harkar siyasa da ake idan wani na abin arziki sai ka ce mene saboda ba fatin ka yake ba wannan ba ɗabi'a musulmi ba ce ba ko da yake siyasa ce don dimokuraɗiyya ka shiga amma ya kamata a musulmi a ce musulmi ya kubuta daga irin wani abin na san wani kaza yake ɗan takara kaza ko kuma gwamna ko kuma mai ciyaman ko wane ne amma ta da ba fatin ɗaya ba sai na shiga na fata shi sai na bata aikin mummuna kyakkyawa ya koma mummuna mummuna ya koma kyakkyawa wacce in rayuwa kenan ake mala ala zun ulaika annahum mab'usuna li yawmin azim ba sa tunanin cewa za a tashe su wata rana a tambaye su wani abin da kai ina fata ba duk abin da muke faɗa ba da duk abin da muke da mitin za mu je mu shige lungu karfe 1 dare 3 dare ko kuma je waje kaza a je ai kaza fa dukka mutane muke boye amma fa Allah ba a boye mashi misali kaman ka aje kwaro ne akan faranti fari tar kana kallon shi na tayawo yana so boye maka ina fatan fahimta duk ba dai gama yake kana kallon shi ba sai je wadan lungu mai dan duhu sai ya tsaya a wajen wai shi ya boye ina fatan fahimta wannan abin wala mu saba da tarbiyyar musulunci abinda aka yi mana shine manzon Allah sallallahu alaihi kuma shine abun koyi mu kuma Allah ya ba mu certificate guarantee cewa wa in tudiuhu tahtadu idan kuka yi wannan mutum biyayya to wallahi kun shirya duk abinda manzon Allah zai shi ba wanda zaka bi ka san fili a ce kai da na sani duka gaskiya ne abinda manzo Allah zai duka daidai ne kuma duka shirya ne kuma duka rabo ne abinda manzo Allah zo da shi kuma duk abin da ya saba wanda manzo Allah zai shi asara ce duk abin da ya ci karo da na manzon Allah ce eh to ai a politics yanzu ai ba haka in haka babu babu policy kenan to kaga abin da aka yi wa abin nan ina fatan kun ci wannan abin ba a gane gaskiya da mutane ko menene in kana haka ma sai ceto kanka asara Allah da shi kyauta kun ji ne wannan hadisi yake cewa wani malama take ta Aisha take cewa da khal ali ajuza min ujiz yahudi madina yahuda ne guda bikin yahuda madina suka shigo waje na faqalata su bin sai suka ce muna magana kan irin su ra'ayin su abjabbar da suke daukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna fada da su suna raddin su da mujarradul hawa ko ba ta da fassarar malamai ba Allah tsirin yace inna sai suka ce inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburi cewa mutanen kabari wanda aka binne a kabari ana masa azaba a kabarburan su qalat nana aisha sai take cewa fakadzabtuhuma to a daidai wajen kamanta azaba a kabari malamai suka ce kamar imamu ibn abul izil hanafi ya kawo cikin littafin sa sharu aqib hawiya azaba kabari ya danganta ne akwai da ke zama mustamira akwai kuma munqada kamar azabar da ake alu fir'auna kamar da Allah ya ce annaru uraduna alaiha huduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab to wannan yana cewa su titir ana musu wannan azaba din ina fatan fahimta amma mumine aka masu wani punishment kuma aka ɗauke wannan azaba kabari ɗin ina fatan fahimta wani ba tattir ne ake mumine wannan abun ba Allah shi kyauta da aka yi azabuna ya danganta kowa da irin azabar da za a yi masa kamar za mu zo mu ji insha Allah ta'ala qala sai ce qala ta ce fa kadzabtuhu ba da suka ga mu wannan sai na ƙaryata su walam um'in an usaddiquhuma raina bai daɗi ban ji daɗin rai in gazgata su akan wani abin ba asalin un'im anan daga malin suka ce daga na'am ne shine al'ijaba akan ɗalab da wani maka misali to da suka faɗa sai ta ce abin ban iya ce ban iya ma'ana ban iya ce da su gaskiya kuke ba ban iya gazgata su akan magana ba saboda da magana ta buge ni jina na sha Allah ƙara masa yarda ai lam tudbihi nafsi an usaddiqahuma ma'ana raina bai mun daɗin gazgata su ba ban iya gazgata su ba shine ma'ana wajen fa kharajata wannan mata yahuda sai suka fita wa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi shigo jena fa qultu lahu sai nace da shi ya rasulullah ya manzon Allah inna ajuzaini min ujiz yahudil madina lalle wasu tsofi guda biyu tsofaffin mata na garin madina dakhalata alayya sun shigo wajena fa za'amata anna ahlul quburi yu'adhabuna fi quburi sai suka riya cewa wai mutanen kabarbari ana masa azaba a cikin kaburburan su qala fa qala sai annabi ce sadaqata to wannan mata gaskiya suka faɗa wa innahu innahum yu'adhabuna azaban tasma'uhu al-bahai ana mutanen kabari azaba wadda busashe dabbobi suna jin wannan azaba din amma mutum ne baya ji ƙala ta ce fa ma ra'aituhu ba'du fi salatin daga nan ban sake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata sallah ba illa ya ta'awwadu min azabil qabri face sai kaji shi na neman tsari daga azabar kabari an bace wani abun ko wannan hadisi shi ma tabbatacce ne yana tabbatar mana da cewa a cikin kabari akwai azaba Allah ka tsare mu إمام مسلم ساكي تيوا قال حدثنا حناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوض من عذاب القبر مالك حدثنا حناد بن سري حناد بن سري يا بام حديثي قال حدثنا أبو الأحوص يتي أبو الأحوص يا بام حديثي an ash'af da ash'af an abihi daga babansa an masruqin daga masruq an aishata daga aisha Allah kara mata yadda bi hadal hadith da irin wannan hadisi da ya gabata wa fihi a cikin shi take cewa qala tace wa ma salla salatan ba'da zalika annabi sake wata sallawa tun daga wannan lokacin illa sami'tuhu yata'awwadhu min azabil qabr face sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga azabar kabari jama'a fata kun fahimci wannan abu to wannan shine ƙarshen hadisan da malaka a wannan babi din mun ce akwai fa'idoji da yawa da zan fa'itar da shi a cikin wannan hadisi din da muke karatu akan shi daga farko dai mun ji cewa ko ku bar mu kanta daga cikin fa'idojin da malam ya kawo na wannan hadisi din na farko ali adam a cikin littafin sa a cikin mas'ala ta uku yake cewa fi fawaid game da fa'idojin hadisi din min ha daga ciki akwai isbatu azabil kabar akwai tabbatar cewa akwai azaba kabari azaba kabari magana azaba kabari gaskiya ne malaci qala qurtubi imamu qurtubi yake fada wato qurtubi ba mai tafsiri ba qurtubi mai hadisi kenan ina fatan fahimta hadal hadithu wa ma fi ma'anahu yadul ala sihhati taqad ahli sunna fi azabil kabar wannan hadisi da ire-iren shi wanda suna da yawa malamai suka ce sun kai haddin mutawatir ka duba sharhu a kirka a ɗahawiya ibn abul izil hanafi haka nan albani ya tabbatar da wannan magana a talikin da a ɗahawiya cewa hadisin ya kai lamba da mataki na hadisi mutawatiri wanda ke tabbatar da cewa akwai azaba a kabari ina fata kun fahimta wannan yana tabbatar da aqidar ahlus sunna wannan aqida na wajen ahlus sunna cewa in an mutu idan mutum ya kuskure to zai samu azaba a kabari Allah ka tsare mu to yace wa annahu haqqun kuma gaskiya ne wa yuruddu alal mubtadi'a al mukhalifin fi dhalika kuma ana mai da martani da wannan hadisi akan mubtadi'a waɗanda suka saba cewa babu azaba a kabari malin cewa sayati tamamul bati fihi fi kitabul janaiz wannan cikakken tattauna zato a cikin kitabul janaiz a wannan shahi na al-bahr mai sajjad ina fatan fahimta amma ban dauko kitabul janaiz din ba abinda muke cewa game da ita mas'ala azaba kabari din nan shine cewa babu shakka azabar kabari gaskiya ce kamar da muka ji hadisai kamar da muka yi cewa hadisai mutawatire ne da muka ɗauki wannan littafi fi dalal janna littafin ibn abi asim wanda malam nasiruddin albani mai takhriji ta haqiqi zaga ya tattaro wa'annan hadisai din a cikin wannan littafi yana bayanin cewa azabar kabari ga sanan annabi ya tabbatar da su wannan shine abin da tabbatar ga manzon Allah ba a samu wani abu kwara ɗaya ba wanda yake kore azaba kabari sai kokarin da wasu kai wajen su kawo wasu abuwa da ba Allah sa kun fahimta yanzu hadisi ne garanti gangare isnadai har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai mene akwai azaba kabari duk wanda yace babu azaba kabari baya da hadisi ko kwara daya da ya fito ya sarraha cewa babu sai dai ai tawilin wasu hadisai ko kuma a bankwar wasu ayoyi wanda kuma wannan fasarar babu wannan abin nan sannan abun mamaki da su asalin masu aƙida su ne mu'tazilawa suna cewa ba a kafa hujja da aƙida sai hadisi in ya a hadisi sai in hadisin ya kai matsayin mutawatiri amma ban da ahad to abun mamaki double standard wannan hadisi na azaba kabari hadisi ne mutawatiri ina fatan fahimta me yasa suka kyansa wannan hadisi din idan da sun yarda cewa hadisi mutawatiri hujjatun fil aqaid kuna fahimta ta ashe kenan ba wai ka'ida ce suke gudana ita akan ka'ida ta ilimi ba suna gudana akan mene ka'idoji na sarrai ma wafaqa hawahum saddaquhu wa taqaduhu abin da ya dace da sarransu su ce gaskiya ne sai da matsayin aqida wa ma khalafa hawahum wa mabadi'ahum kadzabuhu wa nafawhu wa awwaluhu duk abin da yake ba wannan ba sai su kareta ko kuma su tawili ko wani abu kamanta wani abu duk abin da ake fada cewa in an mutu ai sai tashin kiyama bai hana azabar kabari ba kamar yadda muka cewa malamai suna ka fassara wala nudi kannahum azabal adna dunal arabil akbari la'allahum yarji'una haka ne ko za mu dandana masa azaba dunal azabil akbari banda azaba ta gaba waccan ta gaba to wannan azabar da aka ce duna ban da waccan malaman tabi suka ce daga cin abu ya dauka shine akwai kisa da za a yi masa a badar ko kuma yaƙe yaƙe sannan amma abin da ya fi zama zahiri shine ana magana a rayuwar barzanku za a wa kafare azaba kun san dalili shine ai akwai kafaran da sun mutu ba a masa wannan kisan wulakancin ba kuma Allah ce za a yi masa wannan azaba din da haka da akwai ayoyi da malamai suka fitar da dalilin akan azaba kabari din kun fahimta so mu'tazila sune suka kawo wannan aqida din ko kun san menene usul na mu'tazilawa to ma a tunanin ya kusa mutu amma daga lokacin da tura mulkin mallaka Allah kiyaye suka zo duniya suka mallaki kasashen musulmi sai zama daga cikin aikin da suka shine suka kawo miyagun tunani su rayar da aƙidojin da suka mutu a da ina fata kun fahimci wannan abin shi sa kasashen misira cakuɗe suke da irin wannan miyagun tunani in ka je kasashen misira kasashen larabawa wajajen kasashen abin nan yamen da za ka samu irin wannan miyagun irin suna nan ana raya su cewa ai ba ba za ba kabari da sunan kuma albasul ilimi wai bincike na ilimi da sunan wai wayewa bincike shi sa ka saura abu jabar ka ji abu labar ke cewa wai bincike na ilimi yana mai haka zaka ji ƙarya ce ma yake duk abin da yake faɗa su bika alaihi zaka an samu ga littafan da suke mun musaltafan da yake tsakuro maganganun ina fatan fahimta maganganu wanda wasu suka rubuta su mu orientalist su suka rubuta ko yake dauko da wannan bayani sai ce waye bincike sai ga lokacin ma yana kuskure jan nakalin inda ya ɗebo maganganun ba to turan mulki malaka suka yi abin nan suka rayar da wannan tunani aka zo aka yada shi abin nan domin hana musulmi zama lafiya amma ba haka ba malam magana a zaba kabai an kusan kashe wannan abin da wannan ne nake cewa tun da ya zama cewa a wannan zamani ana rayar da wancan tunani shi sa malamanmu na ahlus sunna suke karfafa cewa a ringa karantar da littafai na aƙida musamman littafan ƙudama'u ina fatan fahimta ya leta shiri matsalar shi sai ka samu majalis na ahlus sunna a makanta ahlus sunna in banda kitabu tauhid sai ka samu babu wani littafi na aqida da ake karantawa da yawa majalisan mu na ahlus sunna babu littafi da ake karantawa na aqida shi ma kitabu tauhid din karatun bacci ake masa za karatu ne ba ni gishirin baka manda ba wani object babu rayuwa a cikin karatun sai ka samu ana kanta kitabu tauhid amma ba wani motsi su wanda ke wajen ba sa jin ana yi da su balantana wanda ke waje sai kai samu malamin da ke kantar da kitabu tauhidi ya ji wani ɗalibi na karantar da aƙidar ahlus sunna sai ga shi malamin fa ya kira malamin ɗalibin cewa ka daina wani abun ai muna son zaman lafiya muna son kaza wannan mutane an zama da ana tare da su ka gano bai san tauhidi ba bai san aƙida ba majal masallaci nawa ne tun daga nan zaria birnin ilimi ballantana ka jiroje sai ka samu wani ya zo na kantar da kitabu a kidin ɗahawiya wai sai a yi taro na ƙungiyar izala shugaban izala wai ce a gaske a cire littafin nan mun ka san muna zon lafiya da mutanen nan ban da ma shirme shi bai ma san tarihin izala ba ne tun da aka fara dama da zaman lafiya aka fara ce nake da faɗin gaskiya aka fara a ba man a ba sha'a man sha'a wa ba man a ba ko ba haka ake da'awa ta fara da'awa ba tun ma ba a da ƙarfi mutane ba su da adadi mai izalama ba ta da yawa lokacin ya hafo na an yi ta haɗafa humun nasu sai yanzu da kuke da ƙarfi allah ba ku dukiya ya ba ku komai sannan ce wai ba za a kantar da tauhidi ba ba za a kantar da aƙida ba ikhwa ma haza to kaga kenan ke ta fito da karanta ba a san abin nan ba ana shirka dukkan nau'in shirkar da Malam Abdulwahab Muhammad dan Abdulwahab ya rubuta cikin kitabu tauhidi ana samun masu wannan a cikin zam al'umman da ake ciki ana nan ana wannan abin ciwon abin sai a ce wa ba za a karanta ba to balantana wannan a qa'itin qadariyya eh khawarij wane da wane ne sai mutane ba su ma san su ba tukuna sai ce ba za a karanta ba har ana zargin su malam albani sun sa fatawal hamawitul kubra suna karantar da mutane don me za su karanta da mutane irin littafan to rashin karanta da irin littafan ba yana ga cin abin da ke haifar da wa'annan abin wa'annan littafan da aka rubuta da aƙida da yawa in kun bi su za ku samu waɗanda suka rubuta su fa irin wannan aƙidojin ne suka taso sai ga bari su maganin wa'annan aƙidojin ta hanyar rubuta wannan littafan fa ina fatan fahimta ku ɗauki littafin ash-shari'a ta Imam al-Ajuri da kitabut tauhid na Imam Ibn Khuzaimah ibn batta da irin wani littafin al'ibana duk zaga su rubuta sakamakon dai sai a takin irin wani aƙidojin ne haka littafin sharhu sunna na maru kitabu sunna na marwazi da littafin da aka rubuta na kudama don ai a takin irin wannan matsalolin ne kuma yanzu mana cikin wannan matsalolin gasa nan mutane su kun ce an ce wannan su albani ba su iya ba ko kun kasa magance musulmi wannan matsalolin ina fatan kwanci wannan abu aka wa'ina littafai a sa a karantar da mutane su kuma a fayyace yadda mutane su fahimta ba wai kana katin ba kana so wato me ba wato yaya za ka yi ka zama neutral kan wasu su ji haushi gaskiya ba a mata haka jama'a tunda aka fara barin gaskiya a duniya da matsala ta fara dama haka ne ko ba haka ba yau ka ɗauki habila da kabila ko yayan annabi adam ko ba haka ba ne ai da aka fara da ɗaya bai yadda da hukuncin Allah ba da wani bai ƙara ba ba kisa aka fara da shi ba ina ba to tun da aka fara duniya dama in ne gaskiya ce to har abada tsakanin ƙarya faɗa suke ba rab da za a zauna ɗayan ka zauna daga ƙarya gaskiya ana ta wasa in akwai wani abu ne ba gaskiya ake bayani ba wallahi ina fata kun fahimci wani abu don haka ta dole a tashi akan tadda shi sa ba daɗe wannan insha Allah ta'ala muna ta muku alƙawari a makarantar nan cewa za mu sawo wa'in littafan saboda mu ji ana kantar da su a wurare daban ba kitabu sunna na lima ibn abil asim malam azda shi muku alƙawarin zai samu kwanan littafin insha Allah ta'ala har yanzu ba mu ji an sa an tabbatar ba sannan ni zan samu ku littafin ash-shari'a ta imamul ajurri insha Allah ta'ala wanda kuma in Allah da ba wannan ba za a gabatar da wannan littafi na ash-shari'a mu faɗi lokacin da a fara da ranar da za a fara in fact ma ba don wasu abubuwa ba da cikin wannan satukan za a fara karatun littafin insha Allah ta'ala ina fata ko mun ji abin nan da haka dole wannan masala karanta abin da yake faruwa yanzu yanzu ka ce me yasa ake ta wannan magana din na farko abin ya saba da ahlus sunna ya saba karantar manzon Allah baka san yadda ka fuskanci lahira ba tukuna kudurci abin da manzon Allah ya kawo ka kudurci sabanin shi da kangan da san ranka na biyu shi imanin da cewa akwai azaba kabari akwai implication din shi shine mene shine zai sa kan kai iman da abin zai sa maka tsoro kamar kan ya ce farta a rasulullah zai sa maka tsoron game da shi wannan kabari din amma ce maka babu komai bacci kawai zaka yi ina fatan fahimta sannan kuma akwai ƙarin ƙarfin imani dama shi imani menene gaskatawa ga manzo Allah sallallahu alaihi dama ba dole imani hadisi ko Qur'ani zo da abin da hankalinka zai dauka gaba ɗaya ba shi dai a shari'a malamai suke cewa a musulunci bai taba zuwa da abin da hankali ba zai iya fahimta shi ba sai do ya zo da abin da hankali zai iya rudewa Allah ta kun gane Hausar zai iya da abin da hankali zai kalla ya kiddi mauci akan shi amma da hankalin zai nutsu to zai gane wannan abin sai wannan fata kun kunce wannan abin don haka ba wani abu da shari'a ta shi wanda hankali ba zai dauka ba wai za a rude a cikin hankali abin nan sai dai hankali zai rude akan shi don haka wannan magana azabar kabari aƙida ce ta ahlus sunna karantawa ce ta manzon Allah sallallahu dole a karantar kuma debo dalilan a karanta kuma mu bu usulubi na salaf bari ka kawo karatuka ga hadisi ka ce babu azabar kabari amma ga annabi ya ce akwai eh to in ka ce haka ka ce ban da lokaci salamun la nabtagil jahilina ban da lokacin wannan tattauna da kai ko ka zaka zo ka tattauna da karanta wannan hadisi din ya zo ya ce babu azabar kabari annabi ya ce akwai ga isnadi tilintin haddasana haddasana zuwa ga manzan Allah har hadisin mutum wata wace ne kuma ya ce ba kuma suka zama kana fira da shi to me za ka tuna da shi ya bata maka lokaci yahudanci ina fatan fahimta Allah dai samu dace a guje tambayin kabari din kamar da manzan Allah faɗa ina so ban so ya ci mana sama da kasa ɗin yau ne shi yasa amma da na so mu karanto hadisin da tsawon shi saboda fa'idojin da ke cikinsa hadisi ne wanda imam ahmad da abu dauda da ibn maja da imam nasai da suroto hadisi ne ingantacce sannan bukhari musu masu suroto wasu bangarorin hadisi din hadisi ne annabi yake cewa a yake a makabarta yake cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da su lalle ilallan ku nemi tsari daga azabar kabari a makabarta aka hadisi sun je binne wani ne an zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa caka wani abu haka sai ya ce da su ku nemi tsari daga azabar kabari so masa ce a'udhu billahi min azabar kabari sai ma sai ce kun san da ne kace ya ce abin da ke faruwa idan mutum ya zo mutuwa ɗayan abu guda biyu ke faruwa yace idan mutum mumini ne idan ya zo mutuwa na manta wanda manzon Allah fara faɗa fajirin ya fara fada ko mumin ya fara fada mumin ya wa bashirin wanda zira kenan ba dama inna asala ka shaidan wa bashir wanda zira dama ka usulubin qur'ani to da yace idan mumin ya zo rasuwa abin da yake faruwa za a zo ne sai a zo da mala'iku ga sunan da kyawun kama su sashi a gaba su cire rai cikin sauki su dauki ran su tafi da shi sama idan aka tafi da ran sama sai mala'iku su nemi a buɗe masu sama ɗan mala'ikun an san rai kenan sai a tambaye su waye wannan annabi ce sai a kira shi bi ahsani asma'ihi sai a kira sunan shi mafi kyau da ake amfani shi a nan duniya abdullahi dan abubakar ne misali ko kuma sai a buɗe mai kofa haka za a je sai an je gaban Allah madaukakin sarki da wannan rai sai Allah ce to amma na ce a duniya na halice su nan za su rai kaza kaza a dawo da ran sannan za a dawo da ran kun gama sa mutum a cikin kabari annabi ce lokacin kuna juyawa shi mamacin da ke cikin kabari yana jin tafiyar masu tafiya din masu wanda ka kawo shi sassarfa kafarsa ba yana ji ba wai sai kun zo kun dade sannan za a aba yana jin tafiya za a tasa da shi annabi ya ce malakun za su zauna da shi hadisi ya tabbata da sunan su munkar da nakir in suka zaunar da shi za su tambaye shi Allahu akbar Allah ka ba mu sa'a zuwa Allah sa mu cika da imani za su tambaye shi tamboyi gasar masu sauƙi man rabbuka annabi ce in mumini ne zai an samu su ya ce mene rabbi Allah zan ce ubangiji ya shine Allah za su ce da shi mene wa ma dinuka zai ce dinar islam wa ma za ta qulu fi rajulil ladhi bu'itha fikum me za ka faɗa game da mutumin da aka aika wajen ku sai ce muhammadu su ce shifa sai ce a masha Allah ya zo mana da gaskiya da shirya mun an samun bi ustazu kana ji kai dan uwa idan ana ce maka annabi ya ce kana ce to amma ya saba hankali ka shiga uku baka isa ka ba da wani amsa ba wallahi ce annabi ya ce ka ce to amma ni a gani na to kai awa me waye baka ikon ka gani din ma ana maka annabi ya ce baka da wani validity kwata kwata a ce maka annabi ya ce ka ce eh to amma kun fahimta annabi sallama mai ake gaba daya sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ai ya zo mana da shiriya mun bi shiriyar nan kuma sai ya ce da shi wa ma amaluka to me aikin da kai a duniya malamai suka ce ba fa ana tambayi ka wani position ka aje ba ba za ka ce to aiki na shine kabu kabu ba ina fatan ka ce kabu kabu ka shiga uku ustazu ba za ka ce to na aiki a pilgrim board ba ne ba fa shi ake tambaya ba ba za ka ce na aiki a federal illar rabado ba ne a duk ba shi ake tambaya ba ko kuma ni a mai lakcara senior lakcara duk wannan ba shi ake tambaye ka ba wa ma amaluka dan waka ji baro na magana fa wa ma amaluka za ka ji amsa sai ce shine qara'atu kitaballah shine na karanta littafin Allah mumini kenan aikin da yake kenan aikin dai shi ne karatun littafin Allah to shi ya karanta da haka gidan gaskiya muka je qara'atu kitaballah na karanta littafin Allah sai kuma ce mene wa amiltu bihi na aiki da shi ba wai karatu kaulin bila amalin ba na karanta kuma na aiki da shi annabi ya ce to sai malakun su ce to ka kusa ci duk da ya ba tambayin da gasan kwara hudu su kenan ba wancan na kawaidi ba la ilaha illallah aje wannan la ilaha illallah din da malam kun bunci abin nan ko la haluq wala razuq ba nan wannan su ne tambaye su kenan ba wayawa gare su ba kuma annabi ya ga maka dalla dalla sai malaku sai tubar a maimaita mashi aji sai a maimaita da sauri sauri ko zai firgita marabuka da zara idanu ya faifada saboda yana da imani da yaqini shi yasa muke cewa musulmi su koyi addini a bisa ilmi da yaqini ne ba sadahiyya ta ka sama sama ba saboda zaka yi bacewa a nan wajen marrabuka marrabuka ma kaza zai sai ba su amsa sai masha Allah sai a kira su daga sama an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya shikenan sai a ce to sai a bude mai gidan wuta a nuna mai lungun shi na gidan wuta dama duk mutum yana da gida biyu ne akwai aljanna wuta sai a ce to kaga lungun ka can sai zabar zai gudu sai a ce a dakata kwantar da hankalinka a arfa wani gidan baka daga cikin su sai a buɗe ƙofar aljanna sai hango aljanna ce to ka ga mako maka can yanzu ina fatan fahimta sai ƙamshin shi bugo shi sai ce masha Allah sai ce to zai in koma in ba family in ba iyalai na labarin halin tsanci kaina in je in gawa babana da mamana da madam da ƴaƴa cewa alhamdulillah ta yi kyau ta ce ai ba komawa kai dai kwanta ka huta a ran kabari ina fatan fahimta shi za a ɗauki ran sai a sawar tsuntsu da duk yadda malamai suka waɗanda arwahul mu'mini suke shine sai kuma wani mutum mai kyakkyawa kama ya zo sai ce kai wani bawan Allah mai kyan kama da sura daga yana sai ce ni ne ayyukanka da kai a duniya na zo ta ka zama kabari wannan gaba da shafin mu'mini kenan ka je tashi ta kare Allah ka sa mu ciki to sai fajiri annabi ce shi kuma fa idan fajiri ya zo annabi ke cewa aka zo an sarai tun wajen an sarran ba da kama arziki mala'iku za su zo mai ba na ɗaya kenan na biyu idan suka zo masa kuma za a zo mashi da karara karar wani abu ne ciyawa ce wanda aka zuwa mutum ƙaiƙayin bala'i ne da ita sai ka yanke mata kamar saboda susa a sa haka a cikin wani hankaci a ɗauka a yi sama da ranshi wannan za a ta garga annabi ke shawa da ƙyar za a fasgira mu ko da ka gashi a kwanci allah kaɗai san azabar da yake sha haka za a cire a yi sama da ran ana zuwa a ce kwankwan assalamu alaikum abu da kuwa ce waye sai a kira shi sai a dubi sunan shi na duniya da ake kiran shi na banza mewa nan kai baban ka sa maka muhammad kai kuma ka canza ka sa mowa ko saboda ka zama in batu ba amurka ba mowa saboda muhammad din yayi yawa an sa maka usman ka sa oz ko ba haka yara suke ba to wanda ya mummuni ma sai ɗauko suran na arne sai sawa kan shi ina fatan fahimta za a kira sai a kira sunan mene a kira sunan wani mawaƙi na amerika ya sunansu ne ko tupac ko ko kuma wani to ko kuma wannan ƙwallo ronaldo ko mai sunan shi baker ko ko messi ko ba haka ba to sai ɗauko wani suna wanda ya sa sai a ce sai a kira irin miyagun suna da ake kiran shi da shi sai ce to a bude sai malaku sai a ba su ba su da ba irin su ba sa wucewa nan wajen Allah ce sai a jeho ran haka za a jefa da shi tun daga saman can za a jeho shi yana ta yana ta wurawa lagigi a san ba mutunci ya wulakanta kanshi a duniya ya ji ya tada wulakanci da shi da kanshi haka annabi ce sai a taho tiryan tiryan ana zuwa cikin kabarin ana zuwa an mai da kabarin malaku su tasar da shi shi ma na jin tafiyar mutane ba dama ya dawo la haula wala quwwata illa billah ba baka da wani gata ba support ba connection ha Allah ya fa gama da mu jama'a Allah ya maganin mutum da za a mutu kuma ga mala'iku can najira shikenan ana zaune shi sai a fara mai tambaya man rabbuka to da yake gabo ne bai san Allah din ba sai ce mene sai ce ha ha ha la adari sai ce wayo wayo sai ce bai sani ba to wannan tambayar me yasa ce bai sani ba ka auna gani ko kirista ka samu kace marabuka zai ce mene a nan duniya wanda ka cewa ubangiji ke kasa ce maka Allah ne amma bai san Allah bi asma'ihi wa sifatihi ba bai san Allah da sunan shi da abin da cancanci Allah ba bai tsaya da tauhidin Allah bai guje wa shirka ba shi yasa sai amsa ta bace mashi saboda abin da aka lazimta mai na haƙƙin Allah nan bai kula da shi ba sai amsa ta bace mashi amma nan duk ko na baka samu ka fita ka samu na arni ka ce wai ubangijinka wai halice ka wai ma kaza zai ce Allah ne la la da walan sa'altum man khalaqa samawati la yaquluna Allah amma kuma ga musulmi ya sallah sunan musulmi an yanka mai rago da sunan musulunci an tambaye shi marwaka ya ce ha ha la adadi to malaku sai su ce da shi mene la da raita wa la talauta kai baka sani ba baka je ka biya ba baka je an koya maka ba kai ba malami ba baka zama dalibi to don a ina kake kenan ce to amma mu je ta gaba sai sake tambaye shi tambaya ta gaba ta ce da shi to wa wa madinuka addinin ma sai ce ha ha ha la adadi ce ha ya ce wayoyi bai sani ba to sai a ji ta gaba ma za ta ƙulu firar da bisa bai me za ka faɗa game da aka aiko cikin ku sai ce to samitun na sai ƙulu shan fakultuhu ni ma gado ne na ji ana faɗin magana ne ni ma na faɗa amma ban san me take nufi ba shine ya ji ana la'ila ilallahu muhammadu sola shi da ya faɗa amma kula da ita bai tsare abin nan ba to ma amaluka me kai don ma sai wuce shi bai komai ba kun fahimta ba ka ga wancan kenan ba zai iya faɗa mai yi ba tunda bai kanta ƙur'ani din ba wancan ya ce ya kanta ƙur'ani shi kuma bai iya ba wallahi ina mamakin ga mutum ya dage ya yi diploma ya yi secondary ya yi sciences ya gama secondary ya yi diploma ko ya nce ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku in ka ce ga izobi karanta mu ba zai iya ba ko musulmi ne dan musulmi a gari irin na zariya kuma da za a zo sallah ta kama liman bai zo ba a ce algama ta mallam bismillah wallahi ba zai iya sallar ba sai da ta musayin bismillah na tsakaninsu bismillah bismillah bismillah bismillah ina ba tan fanci wannan abin ba haka bane ba kana dan musulmi ka shekar 20 30 baka yi qur'ani ba to me kai a rayuwa kai digiri daya biyu haka zan professor baka yi qur'ani ba an magana kuma kace ai muna ta karatu ai har ma sai kaji ana ana ana jinjina mai ai first class ya fita da shi first class for nothing yayi first class a banza a banza na ga muku a banza saboda zai je inda ba zai mai amfanin komai sai dai zama mai karin azaba duk masu bas kilas na da suke zuwa suna ku tutu a unguwa ka ɗauko bakara ka ce karanta maka gani bai iya bakara ba to ya je bai iya ƙur'ani ba amma fa ya ci lokaci ya ci dare yana wacce wahalar ina fatan fahimta to ba ma ni gizo ke saka ba kuma bai ma yi aiki da shi ba shin ya yi aiki da ƙur'ani ɗin me yi da ƙur'ani in ma ya iya karatun to balantana bai iya ba yanzu da ƙarin allah mu mutane muna da wani uziri ne zami a nan a rayuwar da muke a zariya misali da kano da kaduna da manyan biranen mutum cewa bai iya ƙur'ani bai yana da wani uziri ne me uzirin shi masara dai ba uziri ba ce eh ka san mu kuma ba wanda ba yan boko ba zo da ka magana ta ce wallahi ka san masara masara uzuri ce na ka tafi da jahilci ina fatan fahimta akalla ka ɗebi rabanka mal nasuddin albayna wata magana cewa abinda ake nema shine ka mutu akan hanya wani Allah mai saurin fahimta wani da kokarin kaza kaza to wani kuma yana da tauri yana da nauyi abin nan amma ka mutu akan kana neman ilimi din ina fatan fahimta ko da ba ka iya abin da ake cewa sai an kai miya ba allah san ka mutu akan hanya amma a samu ka mutu ka sauka da kan hanya shine matsala da aka za a tambaye shi me aikin ka sai iho ce shi bai ka qur'ani ba bai san kaza bai san kaza ba sai a ce to kai wannan ba ma sai an maimaita maka ba yikenan sai a ce to a bude mai gidan aljanna sai ga lungun shi da sasan shi na gidan aljanna sai ya gani sai fara murna a ce a kwalelanka sai a rufe wannan kofar sai a bude mai gida wata gani sai a ce to kaga gidanka ce yanzu sai zabar sai gudu sai a ce ha abinda ka shuka a kanka ne ina fatan kwanci wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mene malakun na zo da kayan bugu gudumomi kai ko annan aka ce za a dauki guduma ta makera wallahi aka ce za maka duka da ka san zaka sha wahala balla tana dukan mala'iku malam za su ga dubgan mutumin a cikin kabari malam yana ihu aka ce mutum ne bai ji da zai ji kamar baka da hadisi mutum sai ya mutu yana ihu a kabari yana jin duka a hada shi da su kunamu da macizai na azaba ga shi na kabari haka nan ko matsalar kenan haka zai ci ga wannan azaba din yana nan wannan halin sai a turo mai da wannan bakin mutumi din bakin mutum kai kuma da waye sai zabar zai gudu saboda mulun wannan sai ce sai a ce sai ce da ka ta ka je ko ina abin da ka shuka a duniya ne na zuwan taya ka zama haka za ka zauna cikin wannan halin cikin bakin ciki da damuwa tun kafin aje wa min wara'in barzakh kafin aje tashin kiyama kenan malam tsakanin da Allah ko wannan bala'in bai isa mutum ya natsu ba a nan kawai za wannan bala'i din ba fa magana aje ba aje fa tashin kiyama ba tukuna ballantana a ce suwa ne sun yi aljanna kai kuma kana wuta to wannan su ne tambayoyin da annabi ke cewa shine tuftanuna fi quburikum za kuma ku tambaya wannan su ne tambayoyin kawai da za a yi amma abin da ya rage naka shine ka je ka auna kanka da wannan tambayoyi ka gani aina anta minha ina za ka sa kanka a ciki wallahi wani ko a yanzu duniyar nan ba ba a je lahira ba ba zai amsa wannan tambayoyin ba ba zai amsa ko da hausa kai mai ba wai kai larabcin ba fa kai da hausa wani ba zai amsa maka ba kai waye ubangijinka sai ga yana da me kai ke yi baka yana kira ne ko kuma yana kafinta so ina ba mu nasi wannan su ne abin to yanzu tsakanin da Allah idan aka cire mana wannan ilimi a cikin musulunci aka ce babu azab wannan karatun duk mun yi asarar shi kenan sai radda mutum je karo da mala'iku sannan kuma sannan ya ce lokacin da wa'anna lahum tanawushu ta yana su samu gyara a wannan abin so wannan kamar da imamun qur'ani ke faɗa wannan ita ce aqidar ahlus sunnah jamaa ita ce aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar manzon Allah sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita aqidar dukkan wani malami da yake abun akalla a duniya ita ce aqidar Imam Sa'id ibn Musayyib Imam Ibn Shihab az-Zuhri cikin tabi'i Al-Hasan al-Basri Mujahid Qatada duk cikin tabi'a aqidar su kenan in ka zo sama da su irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik irin su Hammadani irin su Wayne ibn Abi Dhi'b duk in ka zo dukkan wasu malamai Ahmad bin Hanbal Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Ahmad bin Hanbali duk aqida su kenan idan ka zo kuma bangaren malaman hadisi Imam Bukhari Imam Muslim Tirmidhi da Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah wannan duk aqida su kenan ina fatan fahimta an ka zo daga bangaren su kuma kai sama irin su ibn al-bari al-numari irin su ibn arabi al-maliki in ka zo irin su imam baihaqi irin su sharihu sunna bagawi har ka zo wannan zamanin bayan lissafa muku ba a wannan zamanin ke ce shine aqidar Nasiruddin Albani aqidar Sheikh Abdul Aziz bin Baz kenan aqidar Malam Muhammad ibn Salih Uthaymeen kenan a nan Najeriya ce aqidar Abubakar Gumi aqidar Imam Malam Malam Albani aqidar Malam wannan Malam Jafar Allah ya da rahama aqidar duk malam wannan shine aqidar sunna sai wani tsikar tsikar tsikar tsayo sai zo cewa ko na baki da ahlus sai ce zai kama wai shi ne zai wu a ce waɗancan duk su bace a hanya su kasa fahimta abin nan su ijma'i gaba da aka banin wannan yazo ya fahimta wannan gaskiya da ba su fahimce ta ba ko ya fassara hadisi da da ba su fahimta fassara ba shi ma mai wannan magana a Najeriya shi wannan din yanzu wanda shi ke kai duk da ɗan ya irin wannan magana din shi wannan na Abu Jabbar din uban shi Nasir Kabar shi ma ki da shi kenan ko in ya ce baban shekarantar da shi karatukan nan kantar da shi bukari muslim a ina uban shekarantar ba uban ba shi kadai uban shekarantar ba baban shi ya kantar da kasimi ya karantar da qaribullahi ya kafin su kuma an kantar da wasu malama ba a ji wannan kira a wajen uban shi ba ina fatan fanci wannan abu so wannan wata kwangila ce da wata bata ta danno mutane da haka wannan muka musun wannan maganar matsala ce mai girma mu da ahlus sunna kun yaki da kuma madogaran mu cewa annabi ya faɗa amma su ba su da madogara ga cewa babu azaba kabari Allah sa mu dace za mu ja burki ana ana mana kwaciya mun ce ba mu so wuce kasa ɗaya insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifuka mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allah in mun je Allah ka ba mu sa'a mutuwa Allah ka sa mu cika imani ka ba mu kyakkyawar cikawa Allah ka azama da husnul khatima Allah ka sa mu cika da kalmar shahada ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu gaba daya Allah dukkan al'ummar musulmi su gama mutu tun daga zaman annaba har zuwa kashi Allah ka gafarta mu ka ji kansu da rahama ya Allah ƴan uwanmu da abokan arzikin mu Allah ka gafarta musu ka gafarta mu da su gaba daya ya Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka azurta mu da aiki da abin da muka sani ka sanar da mu abin da bamu sani ba Allah ka azurta mu da aiki abin da muka sani abin da muka sani Allah ka sanar mu ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar nan wannan matsaloli suke fama da wannan muka sanar musulmi Allah ka mana maganin su Allah duk mai neman mu da sharri Allah ka mana maganin shi wanda muka sanar musulmi Allah duk masu neman sharri da makirci da kutun gwila Allah ka san su ka fi karfin su mu san su ba mu da iko akan su kai ki da iko Allah ka mana maganin su wannan makanta ta mu Allah ka sa albarka ka tsare ta tsarewa ka ya Allah maki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh